الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 26 ga watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, daidai da 20 ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na 81 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi bayan wa basu manta ba malaye na mana bayani dangane da illolin rabuwa duk wanda yake kan manhajin salafiyanci ba zai taba mara baya akan harkan rabuwa ko yaya take ba shi yasa nake tausaya ma wasu mutane wanda wai su suna son za su yi addini ne amma addinin ba zai yiwu ba sai sun raba kan musulmi tukuna sannan suke neman su haka shi yasa tintintintini jama'a da na same su haka ni je ni kwanciya na kawai don na san wallahi ba za su kai labari ba kun gano wannan da kyau ko suna bata mu kansu lokaci ne saboda tsabon wauta da kidahumanci harkan addini da Allah madaukakin sarki ke gudanar da shi akan al'arshi wai sai ka ce wai wasu mutane ne ba su mara maka baya ba wai yasa ba kai nasara ba ko su suka mara baya sai Allah ya danne su ka ga daga san wannan mujamala kawai nake son yi dariya kawai bar matsalar na rantse da Allah ko ni ne karo da addinin sai Allah ya banke ni ya ga da kusan wannan ka'ida ce qur'aniya mai yartadda minkum an dinihi sai ce me fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin ba wai zaka yi ne sai nan shekara biyar a'a nan take zai zai kauda kai sa wani kana ja baya yanzu Allah zai replacement ɗinka akwai replacement yana jira a gano wannan yasa ita wannan harkan ku karka saki abin da Allah ya ce karka yi kai kana yi zai baka mamaki kaga al'amarin raba kan jama'a ko ya yake ka sake ka shiga wallahi wallahi wallahi abincin ci sai ya gagare ka wallahi sai ya gagare ka ba ma wai wancan manufan wai ta tabbata ba wallahi sai ka gaza cin abinci a gidanka sai ka shiga wahala wahala na rayuwa fulani sun kasu gane wannan abubuwan su ta sa kansu a cikin fitintunu da cikin rigingimu ba gaira ba dalili isa wannan harkan harka ce mai daraja isa da allah cewa a tasimo bi hablillahi jami'an to abinda nake son ku zama kenan kuma yadullahi ma'a yadil jama'a ƙarfafawan Allah kuma Allah ya zama agajin shi yana kanku a lokacin da kuka zama jama'a ne wanda ya fita ku to Allah ya cira hannun shi akan sai ce je ka yi magani an gani je ka yi magani to wasu mutane ne Allah madaukin sarki ce je ku ku yi magani shine suke ta kama kame kun gano wannan da kyau ko sai a kirawa ne ce to mu abin da muke so da kai kaga kai namu ne muna son ka zama ba ruwanka don uban shi zama ba ruwan shin mana sai me to to kai ka zama ba ruwanka to sai me in yi zama ba ruwan shi ai ss da ruwansa ai ok tashin hankali za ku zo kenan shi ne kuke kokarin wane janye sau da in muka zo yaki to babu ruwanka to jami'an tsaro da ya alat an gano wannan da kyau ku ya zama ba ruwan shi mana sai me to sai me mutane ba ba su da hikima jama'a idan ka zo ka kara ka ga baka yi bature ya ce in ba ka iya bige su kai me eh join them sai ga kai joinin gano na da kyau in ka buga gaga baka iya ba to kaka kai karshen da za a gane an kura gudunka karka saki kun gano na da kyau ko to amma malam bature ma bi sa hankali wanda shi dan podiyo bai jihadi a wurinsu ba Allah madaukin sarki ya kyauta وقال صلى الله عليه وقال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Allah ce kaga waɗanda suka rarraba addini suka zama ƙungiya ƙungiya ba ruwan Allah da su ba ruwan Allah da su barkuci yanzu misali sai muka tara dankala a nan ko doya sai dai ta gangara nan tambaya nan wannan ne ta raba jama'a ko ko wannan wanda suke tare su suka raba kai ko ko wanda ta gangara a wannan ne ta raba sai wata ta ƙara gangarawa nan waje ce ta raba sai wata ta gangara can waje ce ta raba su da wanda ba sa taro wuri ɗaya ba su ake ma tawaye ko to su ne ke tare da Allah waɗannan da suka rabu lasta minhum fi shay'in ba ruwan annabi da su to ko duk inda annabi bai nan akwai Allah a wurin abin da ke damun su kenan shi san Allah yana neman wulakanta ka ciwo yana damun ka dan kankare a hannu sai ka je kana shafa magani a kunni kun gano nan da kyau ko ga matsalanka ka kasa gane matsalanka ka ce ka dinga yin wasu abubuwa ka ce wani ne matsalanka shi wani ma bai masan kana wannan matsalar ba rigimanka da Allah ne rigimanka da annabi ne rigimanka da alkur'ani ne rigimanka da sunna ne ka je ka shirya da su za ga Allah madaukin sarki ma abin da kake so duk wanda ya matse ka wallahi sai ka shafa mai bala'i kamar yanda samiri ne annabi Musa ya mai baki ya zama lamisas wallahi matsalansu kenan ɗa'iran yana tare da su ne amma kuma ya ɗayye rubi musa wa mamma'a akwai ran da zai yi abin nan kamar kai ne fa kai kashi ka shigo cikin jama'a gaba ɗaya ana jin wari sai ka ce aje a mai yaran nan tsarki yanzu aka shi kashi ashe baban yaran ne in aka shekara yi ma wancan yaran tsarki warin kashin zai tafi abin da ke faruwa ba ke nan ba ga inda matsala yake sun tafi wani wuri an ji wani waje ne batta mudare kun juya mu alkur'ani baya Allah juya muku baya kun juya mu hadisi baya Allah juya muku baya kun lalata addinin Allah Allah ya juya muku baya kun kuma kuna cewa matsalan ku wane ne shi wanan nan ko ka bar su yana nan rayuwar za ta kare zai mutu kuma za a gansa a wuri da har yanzu mun gano wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye jama'ar raba addini fitina ne fitina ne Allah ce inna ma amruhum ilallah al'amarinsu wannan abar shi Allah ne zai treating case ɗinsu ba ruwanka sun mai yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Allah zai ba su labarin abin da suka aikata kaga alahira za a kunyata su ko to tukwicin kunyan lahira shine kunyan duniya abinda suka yi suna tsarin su nasara ba za su yi ba wallahi sai sun kunyata shine matsalar duk wanda bai gaya ma masu kokarin raba kan al'umma wannan ba Allah ya cuce su damuwansu shine wane yana rayuwa cikin sauki a'a ai ta dama rayuwa cikin sauki Allah ne yake ba mutum har kafiri ma yana ba shi ai kuma wani fa inda zai gaya maka yadda yake rayuwa ya bude mai ya bude maka cikin shi za a ga menene tsabin godiya ne da rufin asirin Allah to su kuma wannan suke kallo wai ai abin da ya sa wani yake kaza wai addini ne yake mai sai ka ce unguwan dankali ba a yin addinin ina su malam yahuza me yasa ba ku yin abin da ake yin ko kun gano wani da ke ku misali kowa ka je ninnin kofan doka kar ma ka je da nisa ku da kuka je din ku ba addini kuke bane babu ne kun gano wani da ke ku babu ne ko koya aka yi ni da waɗannan abubuwan bai kamata a ce mai hankali ya rika sa kanshi a ciki ba an gani an kana da hankali kaga irin waɗannan abubuwan da mashirmanta suke ko Allah sai ka koma gefe ka ce ka gode ma Allah da Allah bai rijistan ka cikin tafiyar mashirmanta ba ka gode ma Allah zaɓi ne baiwa ne daga Allah wanda ba kowa Allah yake ma ba amma daga ran da kawai ga kana ciki ko to sai kai asaran abubuwa guda biyu mutuncinka da lokacinka da kudinka domin kaga dai anan ya ce sun mayu na bi'uhun bi ma kanu ya fa'aluna kuma kun san duk abin da za a ma sakamako a lahira sai an maka irin shi a duniya za su kunyata ne a lahira a duniya ma sai sun me sai sun kunyata kaji matsalan farko matsala na biyu za su sa kansa haraji su da kansu ƙur'ani ce yin fi ƙuna amwalahum li suddu an sabilillah za su tara kuɗi don su faɗa da addini Allah ce da sannu za su ta tarawa su bayar su bayar sun mame sun mata kuna alaihim hasara za su kashe kuɗin a banza a wafi sun mai gulabuna sannan a yi nasara a kansu kuma to ɗayan sai nan gaba zan faɗa Allah madaukin sarki ya sa mu dace ayata 159 cikin suratul an'ami wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace ala ku saurara inna man kana qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala sanataini wa sab'ina milla ahli alkitab da suka zo kafin ku sun kasu gida 72 ne wa inna hazihi al'umma sataftariku ala talasin wa saba'ina milla ita kuma wannan al'umma sai ta kasu gida saba'in da uku wai jama'a mutanen jahili ne da suke raba kan mutane jahili ne wannan hadisin ba san shi ba in ko ba san shi ba biya halatta su wuce limanci wani sakare ya bi su ba in ko sun sani sai ka tambaye su ka ce to ya kuka raba mutane ba kwa tsammanin ku ne annabi yake magana kan ku jama'a kuna gane wannan shi sa ku kiyaye yanzu wannan karatun ko ana zuwa kano aka sa shi a wani waje sai mutanen kano sai ji kaman da su ake yi in gaje mutanen waje karatu sai gaji kaman da su ake yi haka karatu wanda ake kenan ba wani kake ma ba amma wani kake ma ana zuwa aka sa kasa din a wani wajen sai ce to wai taba shi kun gano nan da kyau dole a nemi ba'asi cin da abin bai kama da kowa ba ya kama da wani mutum ɗaya ne kare kuma da matsala wai ba su karanta wannan ne annabi ce za su gasu gida saba'in da uku ya ce isnatani wa saba'o na finnari saba'in da bidi yan wuta ne jama'a za ka yadda wani ya ɓangale ka ɓangale tare da shi in kai wannan sunan kaɗan ina ku faɗi mana ba annabi ne ya faɗa ba kawai ka sa kanka a fitina kuma ita wutan nan ko idan allah maɗaukin sarki ya rubuta maka za ka shiga ko ɗi hikiman duniya allah sai ka shige ta mun karanta a baya usul na raba kan jama'a guda nawa ne guda hudu ne daga jikin hudun ne sauran da suka resantu wannan yana daga cikin abin da ke damun manyan 'yan bida a ko'ina suke cewa majalisunmu na da hadari hadarin shine abin da ya kamata sai nan da shekara talatin mutum zai sani yana zuwa makaranta a cikin kwana uku sai a gaya maka shi yasa kokari suke ko da tsiya ko da arziki sai sun haifar ma wajen da rudani wannan waya abin a daina a ba majalisin ne za ka haifan ma da rudani ba shi mai yin ne za ka haifan mashi da rudani shi in bai rude ba duk inda ya je zai ƙare irin waɗannan ai mutanen makka sun ɗauka zaman annabi garin makka ne matsalansu kun gano wannan ba garin ne matsala ba shi ɗin ne da ya tafi madina abin da yake a makan bai ci gaba ba kuma su da aka bar su zama a garin akwai abin da suka yi tsinanawa ne mutanen ba su da kan gado ba su da saiti mawakin kasan hausa ya ce yawan mutane shi ne kasuwa ce kai ni kurba da tarin rumfuna yanzu wannan ka zo kayan manya-manyan shaguna ga sunan kun gane ka gama ba kowa shi kuma wancan a daji ne ya rumfa amma jama'a sun taru a wurin to me amfani wancan rumfuna ba ku gane ba Allah ce make mu wa wahidatun fil janna ɗaya ce kyal ‘yar aljanna wahiyar jama'a ita ce jama'a za mu yadda ɓangare hawa ai kun ga wannan tafiyar in Allah yadda tsakaninmu da ku sai aljanna Allah ba za mu taɓa yadda mu sa kanmu a cikin rudani ba na rantse da Allah kaga Qur'an da ya ce alaikum anfusakum wo mutum ya fanda daga ce waje ka shawo kan shi ko aka bata maka kanka lokaci ne ka bar shi ya tafi in ya ga ruwan ba tsaye zai nemo ma kanshi hanyar dawowa ai tabar ba shegiya bace mun gane zai nemo hanyar ko da arziki ko da lalama in ya tashi taimakon ka in ya zo da tsaya zai ce to yalla bai kaga dama abin nan da aka faɗi ka gan shi ku sai ce to kwantar da hankalinku za mu turo mutanenmu haka ya shi ya wutar da kai wannan hadisi fa ga shi malai ce al'imamu ahmad da abu dauda su suka rubuto shi kuma hadisi ne ingantacce sai karkai duka shiga cikin rudanin saɓani da rabuwa da waye-waye karka saki kuma ba a kiran taron haɗin kai jama'a 'yan bida'a suke kiran taron haɗin kai da kiristoci a musulunci ba a taro wai a haɗa kai ba a yi ba a taɓa yi ba ku gano wannan abin da ake a musulunci shine haɗa zuciya me zai haɗa zuciya shine alkitabu wa sunna shine hablul lahi shi sa qur'ani ce law an fakta ma fil ardi jami'an da zaka karar da abin da ke bayan ƙasa duka kana raba wa mutane ma allafta baina qulubihim baka iya haɗawa sai ce walakin laha allafa bainahum za mu kira taron haɗin kai ku ta yi shi yasa mawaƙin ƙasan hausa ya ce haɗin kai ba haɗin baki ba gano wannan da kyau ko amma abin da ya kama laluran waƙa ne so yake ce haɗin zuciya ba haɗin kai ba amma tsarin waƙen ba zai tafi ba to taro dubu nawa ne gwamnatoci suka hada na hada kan mutane ya haɗu ba zai haɗu ba malai ce faƙada akhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama biftiraki ummatihi ala talasin wa saba'ina firqa hakika annabi yayi bayanin cewa al'umman shi za su kasu gida saba'in da uku isnatani wa saba'una finnari saba'in da biyu wuta ne وواحدة في الجنة بيتي إر الجنة والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إر الجنة إتشي واتش النبي يتشي ما أنا عليه وأصحابي جماعة دامن صحابي أكو يرب وانكي أكو نتو فاندريوا دوالا نا أبو بوكو yanzu misali mala in ka fandare ka gane ka fandare ko dawa za ka yi wanda ka fanɗare ma na farko ka tuban ma Allah sai ka zo ka ba su haƙuri ma ka ce za ka zo da izza sai maga yin da izzin zai yi kun gano wannan da ke ku ka gane ba ka yi daidai ba wai to bari mu zo mu naɗa tabarman kunya amma da me da hauka ayana ba akwai turu da ba sai an je kaduna psychiatrist ba nan nan shi ke za akwai asibitin kwaye ana kawo mutum zai mace to gaskiya a wuce da shi can muna ganin kamar yana da me ya taɓuwa ka je su maka allura ka kwana bakwai kana bacci kafin gada al'umma sun sarara jama'a mun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya samu dace wa inna min asbabi halakil umami sabiqa yana daga cikin abin da ya sabbaba halakan halakan al'ummomin da suka gabata huwa tafarruq shine rabuwa wa kasatul ikhtilaf da yawaita sabani ga wadannan abubuwa guda biyu ta daga cikin abin da ya haifar da wannan bala'in la siyama al-ikhtilaf fil kitabi al-munazzala alaihim musamman ma samun sabanin su dangane da littafin da aka saukar musu wa kad hazzarana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min zalika ika annabi ya tsoratar da mu wannan wa qala yace zaruni ma taraktukum in kun ga nayi shiru na baku to ku bar ni jama akwai irin wannan hikiman yanzu a ta wani hayaniya sai ga wanda ya kamata ya kira ku ya muku jawabi bai yi ba ko ku yale shi lokacin da zai muku bayanin bai yi ba ne an fahimta ko kuma ba matsala ne inda matsala ko zai tara ku ya ce ga matsalan gayan take gayan take in ga muku shiru ko abin shirme ne kawai kun ga wannan da ke ku shirme ne ta mun ga suwa na suna ta taruka to ba sai su ta yi ba taro an kai kirista taro ne to me maka da yake ta taron ba ka gala ba ka kana zo lafiya no ba kuma kullum mitin yake yi me maka to to shi ma mai mitin din me ya tsina na kai shi ballanta ya tsina na maka kawai zai da taro ai taron kara ma juna bakin ciki mun gano wannan da kyau ko kasan akwai taron kara ma juna sani da akwai taron kara ma juna bakin ciki ke Allah ka shiryar da mu Allah ka raba mu shiga cikin tsaka mai wahala to shine annabi ya tsoratar da mu irin wannan sabanin yace in ne muku shiru ku banni fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim ba abin da ya halakar da wanda suka zo kafin ko sai yawan tambaye tambayensu wakti lafiyim ala an biya ihim da kuma saba mu annabawansu ba abin da ya hallaka su kamun wannan fa'iza na haitukum an shi'in fashta ne buhu in na hana ku abu ku nisance shi wai za a martukun bi amrin fa'atu min hu masatatu in na umarce ku kuma da wani abu ku zo gwargwadon iyawanku addinin musulunci ba dan zafi ba ne kun gane ka zo gwargwadon iyawanka wa'inna ɗariƙar khalas min furƙat wal ikhtilaf to ga hanyar da za a bi a kauce mu wannan saɓanin ya hanyar take sai mun zo karatu a gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum